الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau muna 21 ga watan jimadal akhira hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa madina 1439 wanda ya daidai da 11 ne ko goma tara to tara ga watan uku shekara ta 2000 takwas kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka ainihin wato duk sati domin karatu a cikin littafin al'imanu biliyomil akhir wallafar doktor sallabi hafizahullahu ta'ala a wannan masallaci mai albarka karkashin wannan cibiya ta uwar muminai aishatu radiyallahu anha wadda take cikin unguwar hausawa a cikin birnin kano to yau ma insha Allahu Allah ta'ala ya kaddara haduwar fuskokinmu domin dorawa daga inda muka tsaya wannan kuma shine darasinmu na 47 a cikin wannan littafi mai albarka a darasinmu da ya gabata na'am 46 to 47 ne to 46 47 ko daidai ne yawa 47 a darasin da ya gabata a mun ji abinda zai wakana a ranar tashin alkiyama ga ainihin wato kafirai waɗanda suka kangare wa dokokin Allah a nan duniya tun daga sati biyu da ya wuce muka shiga cikin wannan gaba ta halayyar da kafirai za su wayi gari ko za su tashi a kan ta ranar alkiyama akwai dai kaskanci da wulakanci da hasara da yanke kauna da rahamar Allah akwai kuma tashi da bakaken fuskoki da caccanzawar kamanni akwai kuma ainihin rushe da kuma bata ayyukansu su kafirai akwai kuma kunyata da za su yi a gaban halitta baki daya akwai kuma husuma da takaddama da tankiya wato ta su kafiran ainihin a wajen tsayuwa a ranar tashin alkiyama kamar wato husuma da ainihin wato tankiya da za ta faru tsakanin masu ibada da waɗanda aka bautatawa ma'ana masu bauta da kuma waɗanda aka yi wa bauta ɗin wanda allah maɗaukakin sarki zai tattare su ga baki ɗayansu a wannan rana ga waɗanda aka bautatawa ga kuma waɗanda suka bautata musu to a nan ne allah maɗaukakin sarki ke tambayar su cewa su ne suka umarce su ko suka ba su izini ko suka ba su dama su bautata musu to a nan allah ta'ala ya yi bayanin game da abin da zai faru na musantawar da su waɗanda aka bautatawa suke yi game da masu bautata musu ɗin kamar faɗin allah ta'ala wa yau mai yunadihim aina shuraka'i har zuwa ƙarshe da kuma wa yau mai shuruhum wa ma ya abuduna min dunillah har zuwa ƙarshen ayoyin da muka karanta sannan kuma akwai wata husumar ita ma tsakanin al'atiba ma'alƙada almudillin ma'ana mabiya tare da kuma ainihin wato jagorori waɗanda suke almudillin masu ɓatar da mutane shi ma nan allah maɗaukakin sarki ya ce za a samu jayayya za a samu musu za a samu husuma tsakanin al'atiba ma'alƙadatul mudillin kamar yadda allah ta'ala ya hakaito a cikin suratu safat wa aqbala ba'dhum ala ba'din yatasaalun qalu innakum kuntum tatunana 'anil yamin qalu bal lam takunu mu'minin wama kana lana 'alaykum min sultan bal kuntum qauman taghin fahaqqa 'alaina qawlu rabbina inna ladha'iqun fa aghwaynakum inna kunna gawin Allah ta'ala ya bada labarin yadda za su fuskanci juna tsakanin su al'atiba da alqada din za su ci gaba da zargin juna da tuhumar juna za su ce ku kuka hana mu mai aikin alkhairi ku ne kuka dinga shigo mana kuna kange mu ga barin tafarkin Allah su kuma waɗanda ake ainihin wato jingina laifi zuwa gare su za su ce a dama can ku ba mumine ba ne haka dama shi ya yi muku daidai tsarin dama da muka zo muku da shi ko kuka gama muna tafiya a kai ya yi daidai da ku don haka ba wai wata hujja gare mu mai ƙarfi ta tirsasawa akan ku ba bari dai kuma mutane ne dama masu ƙetare iyaka don haka wato magana ta gaskiya ta ubangiji ta riga ta tabbata a kanmu mu masu ɗanɗanar azaba ne fa ga waina kum inna kunna gawi sannan allah maɗaukakin sarki ya sake gaya mana cewa kuma akwai wata husuma tsakanin talakawa tare da shugabanni da sarakuna can tsakanin al'atiba da alƙada kila jagoranci irin ta fuskar addini nan kuma jagoranci ta ɓangaren siyasa da jagoranci ta ɓangaren sarauta to shi ma nan za a samu irin wannan makamanciyar husuma tsakanin su talakawa da shugabanninsu kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa barazu lillahi jami'a faqala ad-du'afa lilladhina istakbaru inna kunna lakum tab'an فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص wato Allah ta'ala ya ce za su bayyana za su fito ga baki ɗayansu a gaba ga ubangijinsu to a wannan lokacin ne za ka ji talakawa mabiya za su faɗa wa shugabanni waɗanda suka yi biyayya gare su su ce mun kasance masu bin umarninku ne ba ma saba muku to ga kuma ranar da muke bukata ko za ku taimaka mana daga yanayin da muka samu kanmu a ciki ko za ku iya amfanar da muku tun kuɗe mana wani abu na daga azabar Allah Allah madaukakin sarki ya ce ƙalu su wa'annan shugabanni da ainihin wato jagorori da sarakuna za su ce lau hadana Allahu la hadainakum da Allah ya shirye mu da mun shirye ku da haka yau ba maganar rage azaba ko tunkuɗe ta sawa'un alaina ajza'ina am sabarna ma lana min mahis Allah ta'ala ya ce sai su gaya musu cewa a yau dai duk ɗaya muke ko ku yi hakuri ko mu yi hakuri ko mu yi raki to duk dai abu ne guda ɗaya malana min mahis ba mu da wani guri wanda zai kange mu ya tare mu ya ba mu mafaka daga azabar Allah sannan kuma akwai husuma ta shi kansa kafiri da abokinsa shaidan wato ubangiji ta'ala ya ce qala qarinu rabbana ma atghaytuhu walakin kana fi dalalin ba'id qala la taqtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id ma'ana mutun zai kuma akwai husumar da mutun zai dinga zargin shaidan wanda ko da yaushe suna tare da shi da aka yi jingina halaka da batan da ya yi zuwa ga shaidan shi kuma shaidan zai yi musu ya ce rabbana ma a tsagaitu ya Allah ni ba ni ne na sanya shi ya ketare iyaka ba ba ni ba ne na sa shi ya zama batacce mai ketare iyaka mai kin karbar gaskiya mai kangarewa da taurin kunne ga gaskiya ba ni ne na sa shi ba walakin ka na fi zalalin ba'id sai dai dama can ya kasance a cikin bata wanda yake mai nisa to suna wannan sai Allah ta'ala ya ce la tahtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id sannan kuma akwai takhasumul mar ma a'dha'i akwai kuma tankiya da husuma da za ta tirnike ta kaure tsakanin mutum da gabobin jikinsa Allah ta'ala ya ce wa yawma yuhsharu a'da'ullahi ila an-nar fa hum yuz'un wato hatta idza ma ja'uha shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa junuduhum bima kanu ya'malun wa qalu li junudihim lima shahidtum alaina قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وأنا أبني دزي فارو سكان متن دقبو كنجي جنسا الله تعالى يقول لو كتن دبا أتارا makiyan Allah zuwa ga wuta fahum yuzauna su suna kokarin kange kawunan su ga barin shiga wuta amma abin ya fi karfin haka har zuwa lokacin da ma hatta idza ma ja'uha har zuwa lokacin da suka zo wa wuta din shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum sai ainihin wato jinsu da ganin su da fatin jikinsu su ba da shaida akan su game da abin da suka kasance suna aikatawa har ma za su ce da fatun jikinsu me yasa kuke ba da irin wannan shaida a kanmu su ce ba mu da zaɓi mu ma allah maɗaukacin sarkin da ya ba ku ikon yin furuci ko ya ba mu ikon mu yi magana shine wanda ya ba wa kowane abu ikon yin magana kuma shine wanda ya halicce ku tun a karan farko kuma zuwa gare shi ake mai da ku da haka ba ku kasance kuna ɓoyewa ba wajen yin wani aiki an ya shahada alaikum sam'ukum da za ku wato ku ɓuya ya zamanto ba wanda ya san kuna yi face sai jinku da ganinku da fatanku sun ba da shaida akan ku kun ɗauka wannan su ma za ku koye musu sai dai zanantum anna Allah la ya'lamu kathiran mimma ta'malu gaba ta ƙarshe shine tsanar kansu da za su yi su kafirai da yan wuta za su tsani kansu za su kyamaci kansu da kansu mafi tsananin kyama mafi tsananin tsana kamar yadda Allah ta'ala ya ce innal ladina kafaru yunadawna la maqatullahi akbaru min maqatikum anfusakum idza tud'auna ila al-imani fatakfurun wato wadanda suka kafirce wa dokokin Allah suka kafirce wa shari'ar Allah ana kiran su a wannan rana la maqatullahi fushi mafi tsanani na Allah akbaru min maqatikum anfusakum shine yafi girma sama da tsananin kiyayya da kyamar da kuke yi wa kawunan ku a yau idza tud'auna ila al-iman tunda dai ana kiran ku zuwa ga imani fatakfuruna ku kuma kuna kafircewa wannan duk abin ne wanda zai faru a ranar tashin alkiyama dangane da abin da ya shafi halayyar kafirai Allah madaukakin sarki ya tsare malal muallif rahimahullahu ta'ala sifatu hashri ko sifatu hashrul kuffari ila nar sai kuma yanayin sifar yanda za a gargada a tara a kora kafirai zuwa wuta na farko hashruhum wa hum udash wato za a gargade su a tashe su a tunkuda su wa hum udash suna cikin matsananciyar jin kishirwa qala ta'ala ubangiji ta'ala yace wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirdan Allah ta'ala yace wa nasuqul mujrimina za mu kora al mujrimina masu laifi ila jahannama zuwa ga wutar jahannama wirdan suna cikin matsanancin jin kishirwa shi kansa ita kanta jin kishirwa kaga bala'i ne mai zaman kanta a irin wannan ranar to kuma gashi ba wai kiransu za a ce ku zo mu tafi ba kada su za a yi kora su ake ana duka ana tankada na suƙul mujrimina muna kora masu laifi zuwa ina za a kora su Allah ce ila jahannama zuwa wutar jahannama wirdan ai adishanan ko udashan takadu tanqati uriqabuhum min al-abash jijiyoyin wuyansu ko wuyansu yana kusa da ya tsinke saboda matsanancin kishirwa ko matsanancin kishirwa da suke ji wa fi qaulihi cikin fadin sa wa nasuqu wa nasuqu din nan ish'arun bi ihanatihim wannan ya alama ce ta wulakancin da suke ciki ka annahum an'amun kai ka ce dabbobi ne udash da suke tsananin jin kishirwa to saƙo da aka koro su ilal ma'i zuwa ga shan ruwa irin koro wadda ake yi wa dabbobi zuwa mashaya su sha ruwa irin koro wadda za a yi wa almujrimi na masu laifi a ranar tashin alkiyama zuwa wutar jahannama Allah ta'ala yake wannan hali na farko kenan daga cikin sufar da za su samu kansu shine akwai kora sannan bayan kora akwai matsananciyar kishirwa wannan sufa ta farko kenan na biyu hashruhum umyan kumman bukman sannan za a tashe su a wannan rana umyan makafi summan kurame bukman bebaye wato wani irin bala'i ne shi ma wannan a irin wannan bala'i da hadari na wannan rana a ce mutum makaho ne ba ma ya gani inda yake tafiya domin ko halaka ce in kana ganin ta dai da sauki sama da baka yi aune ba kawai mutum sai dai ya ji ta ya ji shi a cikin ta ganin shi kansa wata rahama ce ko da yake kila mutum ya san ba tsira zai yi ba ba kai labari zai yi ba amma dai yana gani kila yana tunanin ko duka za a kawo ta ina zai kare ko dai sai an kai shi kasa dai to ganin zai taimaka masa dai kan a cin masa kafin abin da ya abin nan ya yi yan wasu hikimomi da dabaru da yake ganin kamar za su taimaka wajen kare kansa ko kuma kubuta daga halakar da yake ciki sannan ga wata masifar ta biyu sun man za su tashi kurame ba ji da haka duk rugujin wutar jahannama da ihun da take yi ba sa ji an kurumtar da jinsu bukman sannan su yi magana ma ko su nemi wani agaji ba magana ita ma an kulle bakin bebaye ga makanta ga kurumta ga bebantaka ga kuma azabar Allah wannan wace irin masifa ce masifa kan masifa Allah maɗaukacin sarki ce haka zai tashe su qala ta'ala ubangiji ta'ala yace wa yawma nahshuruhum a wa nahshuru wa nahshuruhum yawm al-qiyama ala wujuhihim wato za mu tashe su ranar alkiyama ala wujuhihim akan fuskokinsu ga wata irin tafiya kuma da za a yi irin wata tafiya da yan wuta suke akan fuska an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam game da ya tafiya akan fuska yace ubangijin da ya bada iko aka yi tafiya akan kafafuwa shi zai bada iko a yi tafiya akan fuska ya za a yi kuma Allahu a'lam ga kurumta ga makanta ga bebantaka ga kuma ba da kafa mutum yake tafiya ba da fuska ake tafiya a wannan ranar yan wuta da fuska Allah ta'ala ya ce za mu tashe su ranar alkiyama ala wujuhihim akan fuskokinsu umyan makafi wa bukman bebaye wa summa kuma kurani ma'awahum jahannam matattararsu ita ce wutar jahannama kullama khabat duk lokacin da wutar ta yi sanyi ta ɗallafa zidnahum sa'ira Allah ce sai mu ƙara balbala mata makamashi sai mu ƙara musu azaba ta ainihin wato wuta din mai zafi to kaga wannan shi kadai bala'i ne mai zaman kansa wato irin wannan abinda Allah ta'ala ya mu'amalance su da shi shine mu'amalar aljaza'u min jinsil amal kamar yadda suna kallon gaskiya kuru-kuru a duniya suka makance suka nuna basu ganta ba suna ji ana gaya musu gaskiya amma suka kurumce ba dan in an faɗa na'urar kunnen su ta lalace ba suna ji amma sun kurumce abinda kawai kunnen baya ji gaskiya bakunansu suna iya furtawa amma su furta kalmar shahada su furta zikiri su furta maganganu na alkhairi ne kadai ba su yi ba amma duk wani sharri duk wani abu wanda baki ke aikatawa mugu bakinsu harshen su ya aikata to tun da sun kurumce wa gaskiya sun makance wa gaskiya sun bebance wa gaskiya to sai Allah ya yi musu aljaza'u min jinsil amal irin jinsin abin da suka aikata sai aka mu'amalance su da shi shine ranar tashin alkiyama za su tashi a irin wannan yanayi Allah ya kiyaye qala ta'ala ubangiji ta'ala yace wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dankan wa nahshuruhu yawm alqiyamati a'ma قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا الله تعالى ومن أعرض عن ذكري wasu malaman suka ce wa man khalafa amri shine a arada an zikiri duk wanda ya saba umarnin Allah ya saba umarnin Allah sannan ya kau da kai game da abin da Allah ta'ala ya saukar wa manzansa duk wanda ya kangare wa dokokin Allah ya yi ko'in kula game da abin da Allah ta'ala ya saukar wa manzansa ya saba wa umarnin Allah fa'ina lahu ma'ishakan banka Allah ta'ala ce lalle yana da rayuwa wadda take mai kunci wasu malaman suka ce tun anan Allah maɗaukakin sarki zai iya jarabtar mutum da rayuwa ta kunci wasu kuma suka ce ko da ka ga mutum cikin walwala da wadata kila da kuɗi kila da mulki ma a hannunsa kila a zahiri babu wani abu da yake ji na kuntata din kamar yadda mutane suke gani to Allah madaukakin sarki yana kuntata wa mutum a zuciyarsa domin kuncin zuciya ya fi kuncin kuɗi ko kuncin walwala a bawa mutum kuɗi a bashi mulkin amma Allah ya kuntata zuciyarsa wannan ba ƙaramin bala'i ba ne da haka duk wanda ya watsi gabarin dokokin Allah duk wanda ya ɗauke kai gabarin abin da Allah ta'ala ya saukar ta harshen manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to fa inna lahu ma'ishatan bankan Allah ta'ala ya ce yana cikin rayuwa ta kunci ko da an gan shi da babbar riga an gan shi da mota an gan shi da gida an gan shi da kuɗi an gan shi da mulki an gan shi da dukkan abin da mutane suke kirgawa a matsayin walwala Allah ta'ala ya ce yana da rayuwa mai kunci wasu kuma suka ce ma'ishatan banka shine a cikin kabari ma'ana Allah madaukakin sarki zai kuntata masa a cikin kabarinsa fa inna lahu ma'ishatan bankan kenan yana nufin kuncin kabari za a takure shi a cikin kabari za a matse shi a cikin kabari saboda al-i'rad an zikirillahi da yi wasu kuma suka ce abinda ake kira da ma'ishatan donka suka ce ashaqa wahala ma'ana fa inna lahu ma'ishatan donka yana da rayuwa wato wadda take mai tsananin wahala yana da rayuwa wadda take mai kunci mara daɗi domin ashaqa kaga kishiyar sa'ada ne sa'ada ku shine jin daɗi da walwala da kaza da kaza duk wannan sa'ada to yana da rayuwa wadda take ta shakawa ta tsiya da taɓewa da wahala sakamakon al'irab an zikirillah to idan har aka ce a nan duniya ne wannan kuntatar wannan kuncin wannan takurar iya nan to da sauki ga waɗanda suka ce kuntatar a nan duniya Allah zai masa to amma inda hadarin yake Allah ta'ala ya ce wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma sannan za mu tashe shi ranar alkiyama makaho shi yasa wasu suka ce ma'ishatun banka za a iya yi masa ita a nan duniya da kabari sannan kuma ranar tashin alkiyama zai tashi makaho kaga abu biyu kenan ko uku a duniya la'alla ma ba kudin kila ma ba mulkin kila ba gidan kila ko abun hawa ba shi da shi sitta wa sittu na kenan shekara sittin ba izu sittin ba kwabo sittin to kaga in yi zamanto wannan kaga an samu tun anan an samu mai ishatun banka kaga mutum shi ba daɗi yake ji ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake faɗa a wani hadisi yace mutum uku Allah ba zai kalle su ba ba zai tsarkake su ba ranar tashin alkiyama suna da azaba mai ranani daga ciki akwai a'ilun mustakbir talaka mai girman kai saboda kila dalilan da suke sa girman kan shi duk bashi da ko daya mulki kudi to ko daya bashi da shi shi ba mai kudi bane shi ba mai mulki bane amma kuma yana girman kai tare da cewa siffar girman kai kowaye ya siffanci da ita ba ta yi masa kyau kuma sai Allah ya karya shi domin Allah ta'ala a hadisul qudsi ya ce al-kibriya wal azama waɗannan Allah maɗaukakin sarki ya ce mayafinsa ne duk wanda ya ɗauka ya yafa Allah ta'ala ya ce sai ya karya shi dan haka girman kai kaka ɗauka an ce a irin mustakbir ka ɗauka to mai kuɗi in yayi ba komai mai mulkin yayi kenan su sai yana musu kyau in har yana yi wa wani kyau girman kai to mai kuɗi ko mai mulki yake wa amma talaka me zai sai girman kai to za a ga wani shi wato khasirar duniya wal akhirah shi a duniyar ba daɗi ke ji ba in ka kalli rayuwarsa tun da ya tashi har ya koma zuwa ga Allah a wahala yake kuma ya kiyaye ba Allah a ga wannan shine a zahiri kurukuru za ka ga ma'ishatun banka ma'ishatun bank sannan zai iya yawa mutum da mulki amma ma'ishatun bank yake sai dai mutane kila ba za su iya gane ba ga mutum ya tara kuɗi amma ma'ishatun bank yake saboda in Allah ya ga dama ya so ya kuntata wa mutum hanyoyin kuntata suna da yawa to sannan kuma ga shi wannan na kabarin da aka duk aya za ta iya kunsa ga kuncin duniya sannan mutum ya shiga kabarinsa kuma sannan ga me ga wata rayuwa mai kunci din ta hanyar kuntace kabarinsa sannan ranar tashin alkiyama Allah ya tashe shi makawo qal zai ce rabbi ya ubangiji lima hashartani a'ama ya ka tashe ni makaho wa qad kuntu basira bayan da ina gani a duniya har na koma zuwa gare ka ya Allah ina gani da idanuwa na guda biyu amma ya Allah ka tashe ni makaho lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira kana kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa al-jaza'u min jinsi al-amal Allah ta'ala ya ce kadhalika atatka ayatuna ayoyin mu haka suka dinga zo maka akai ta wa'azi akai ta qala Allah qala rasul kadhalika atatka ayatuna fanasita ay fatat wato fataraktaha domin annisiyan a larabcin alkur'ani yana zuwa da ma'anar mantuwa da kuma watsi da fatarakta shine fanasita kai watsi da ita kama ɗauka kawai an dame ka ko kawai mutane sun damu da kaza da kaza da sauransu Allah ta'ala ya ce wa kadhalika al-yawma tunsa ai wa kadhalika al-yawm tutrak kamar haka za a mu'amalance ka da irin yanda kai watsi da ayoyin Allah haka Allah ta'ala zai mu'amalance ka a yau shine al-jaza'u min jinsil amal to wannan daga cikin sufa ta gaba ko ta biyu da take samun kafirai da mujirmai masu laifi a ranar tashin alkiyama za su tashi makafi abu na uku yuhsharuna ila jahannama ala wujuhihim za a tashe su zuwa wutar jahannama ala wujuhihim akan fuskokin su qala ta'ala alladhina yuhsharuna ala wujuhihim ila jahannam ulaika sharrun makanan wa adallu sabila Allah ta'ala yace alladhina yuhsharuna wadanda ake tayar da su su yi tafiya ala wujuhihim akan fuskokinsu an tambaya abdullahi dan abbas ya kawo wancan hadithin ya ce maza allah an tambaye shi ya ce ubangijin da ya ba su ikon su yi tafiya akan kafafuwansu shine zai umarce su kuma ya ba su ikon yin tafiya akan kafafuwan akan fuskokinsu kamar yadda can da fusko da fatar mutum da jinsa da ganinsa lima shahidtum alaina qalu an taqana allahu alladhi an daga kulla shay kamar yadda fatar mutum za ta gaya masa cewa ubangijin da ya baka ikon magana shi ya bamu ikon magana to kazalika ya ubangijin da ya bada ikon a yi tafiya akan kafafuwa shine kuma zai ba su ikon su yi tafiya akan fuskokinsu a wannan ranar Allah ta'ala ya ce yusharuna za a tashe su ala wujuhihim akan fuskokinsu ila jahannam haka za su tafi zuwa wutar jahannama ulaika waɗannan sharrun makana su ne mafiya sharrin matsayi wa adallu sabila su ne mafi bata akan tafarki Allah ya kiyaye abu na hudu hashruhum ma'a shayatinihim wa hum jafuna ala rukab za a tashe su tare da su da shaidanunsu suna gurfana akan gwiwoyinsu qala ta'ala ubangiji ta'ala yace fa wa rabbika ina rantsuwa da ubangijinka lanahshurannahum wallahi za mu tashe su sai mun tayar da su washayatin da shaidanun da suka dinga dauke musu hankali suka raba su da tafarkin Allah ko shaidanun mutane ko na aljanu thumma lanuhdirannahum Allah yace sannan wallahi sai mun halarto da su haula jahannama jithiya suna cikin wutar jahannama a gurfane wannan wani yanayi ne wani wata irin sufa ce ita ma daga cikin sufofin yan wuta wayanda suka kangare wa dokokin Allah za su tashi tare da shaidanun su gurfana akan gwiwoyin su qala al-qurtubi imam al-qurtubi yace ai wala nahshuranna ash-shayatin qurana'ahum qil yuhsharu kullu kullu kafirin ma'a shaytanin fi silsila imam al-qurtubi yake cewa ai wala nahshuranna shayatina qurana'ahum ai za mu tashi shaydanu da abokanansu qil wani kaulin kuma kace yuhsharu kullu kafirin za a tashi wato kullu kafirin yuhsharu kullu kafirin za a tashi kowane kafiri ma'a shaytanin tare da shaytanin sa fi silsila a cikin sasari ko mari guda daya كما قال تعالى كما يند الله تعالى احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون الله تعالى yake cewa احشروا الذين ظلموا ku tashi waɗannan da suka zalunci kawunansu wa azwajahum da abokanan haɗinsu wa ma kanu ya'buduna da duk abin da suka kasance suna bautatawa haka ake haɗa su a cikin sarka guda a cikin sasari guda a cikin mari guda walwawu wawun din nan fi wanda ya zo a cikin washayatin ya juzu an ya kuna lil adaf ya zai iya halatta ka ce wawul adafi ne wa bi ma'ana ma'a amma duk da haka yana da ma'anar ma'a kenan sai ya zama falana fawarabbika lanahshurannahum ma'a shayatin ko sai ya zama to wannan wawun din sai ta zama ma'anarta za ta yana halatta ka ce wawul adafi ce amma kuma tana da ma'anar ma'a wa hiya bi ma'ana ma'a tana da ma'anar ma'a kuma a fassara ta da ma'anar ma'a din nan auqa'a ya fi kaiwa matuƙa wajen halin da suka samu kansu a ciki wal ma'ana ma'anar dai da ake nufi annahum yuhsharuna za a tashe su ma'aqurana ahum tare da abokanansu min shayatin daga cikin shaytanu alladhina aghwawhum waɗanda suka halakar da su yuqranuna kulla ko yuqranu kulla kafirin ma'a shaitanin fi silsila za a hada ko kuma idan mala'iku ne zaka iya cewa ya ƙarinuna kulla kafirin ma'a shaitanin fi silsila su mala'ikun da aka ce ushurul ladina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun to anan sai ya zamanto ya nuna kulla kafirin suna hada kowane kafiri ma'a shaitanin tare da shaitanin sa fi silsila a cikin sarka guda a kawai in an zo a cikin mari a cikin sasari guda ɗaya za a ga mutum da shaidaninsa kowane mutum da shaidaninsa kowane mutum da shaidaninsa kamar yadda anan ma kaga ana hada mutum biyu a cikin sasari guda ɗaya ko eh a kin kaje wajen masu abin nan ana hada mutum biyu to haka su ma za su zo a wannan ranar tun da dama an ce kowane mutum yana da karin kaga kenan a can satin da ya wuce shi mutum tare da shaidaninsa bayan sun gama takaddama da musu wannan takaddama da musu ba ta da wani amfani karshe za a hada su a cikin wutar jahannama ma haka za a gwama su a cikin sasari daya kamar yadda muka karanta satin da ya wuce qala qarinuhu rabbana ma atghaytu walakin kana fi dalalin ba'id to haka za a hada su a cikin sasari guda a aika su cikin wutar jahannama wa hadha al-jusi musahibul lahum wannan gurfanar za ta ci gaba da zama tare da su fi kulli halin a kowane hali a cikin sasarin kuma a gurfane kaga ba damar miƙewa mutum kafarsa ta ɗan yi tsami ya miƙe ba damar ka ɗan ji gajiya ka miƙe tsaye ba damar ka za'a a duk halin da ‘yan wuta suke ciki to a gurfane za a gansu fi kulli halin fa fil mawqif yawma yuhsharu an-nas ila ardi al-hisab tajsu kullal umam kaga dai an gaya maka cewa su ‘yan aljanna ne daga baya gurfanar gurfanar da za su yi za a ɗauke musu ita amma su wannan zai ci gaba da zama da su a dukkan hali domin kaga a can wajen mauki wajen tsayuwa yau mai sharun nasarar da za a tara mutane ila ardil hisab zuwa ƙasar da za a yi musu hisabi can ji su kullal umam kowace al'umma za a ganta gurfana kan gwiwata قال تعالى ubangiji ta'ala yace walillahi mulku samawati wal ard mulkin sammai da mulkin ƙasa na Allah ne wa yawma taqumu sa'a ran da alkiyama za ta tsaya yawma idin a wannan rana yakhsaru al mubtiluna mabarnata masu lalata mutane masu bata hujjojin Allah to a wannan rana za su yi hasara wa tara kullu ummatin jasiya Allah yace za ga kowace al'umma jasiya a gurfane kullu ummatin kowace al'umma tud'a za a kira ta ila kitabiha izuwa ga littafinta wanda ta aikata ayyukanta a ciki al-yawma a ce musu yau tujzauna ma kuntum ta'malun za a saka muku abin da kuka kasance kuna aikatawa wa fin nari kadhalik sannan a cikin wuta ma kadhalika haka dai al'amarin zai kasance gare su ba za ka su miƙe kafa ko su tsaya ko su kwanta ko tsa a gurfane suke a cikin wutar jahannama ba duk tsawon shekarun da za su yi a gurfanan nan ake ɗanɗana musu azaba ga makanta ga kurumta ga bebantaka ga durƙuso qala ta'ala ubangiji ta'ala ya ce wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya Allah ta'ala ya ce wa in minkum illa wariduha babu wani daga cikin ku face sai ya gangara ta cikin wutar jahannama aka ce shi kansa siradin domin wato wata irin wata irin gada ce da kowa sai ya tsallaka ta to ita kuma siradin nan akan doron jahannama aka shimfiɗa ta to shine fadin Allah wa in minkum babu shi yasa zaka ji wani lokaci Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mutum sai ya shiga wuta ba wani yanda za a yi wane ya shiga wuta aljanna zai shi sai ya ce illa tahillatal qasam sai dai wannan warwarar rantsuwar wa in minkum illa waridu Allah ya yi rantsuwa ce kowa ta kan nan zai wuce ba wata hanya aikinka ne zai sa ta zama shortcut amma ba wani shortcut hanya ce wani ce masa tsawo wani kuma ta zama masa kaman kyaftawar ido wani kaman walƙiya wani zai tsallake kaman gudun ingarman doki wani jijjin ciki zai tsallake wani da rarrafe wasu kuma ayyukansu sun afka su cikin wutar jahannama dama a kan wutar jahannama yake kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace ga santsi ga kaifi ga sirantaka ita wannan gadar sannan kuma a jikinta akwai wasu ƙugiyoyi ƙugiyoyi ne a jikinta duk inda mutum ya zame ƙugiya ce za ta ja shi kuma wuta ce a ƙasa kuma Allah ta'ala ce kowa sai ya buta gurin sai dai wajen ƙetarewar an ce wajen saurin ƙetarewar gwargwadon ayyuka shi isa bawon Allah ka tsaya ka tara wa kanka jari da kyawawan ayyuka dai na bata lokacin ka uwa akwai tarago kala-kala akwai ainihin get-get iri-iri daban-daban da mutum zai je ta tararwa kowanne in ka je maganar aiki ne imani ne da al'amalu salihah duk wani abu da ya ɗauki hankalinka a duniya ka ɓata kanka lokaci ba lokacinsa bane wannan lokacin abun nan da ka ji ana ta karanta maka wannan shine zai maka amfani a lokacin za a ga a tare ka a get kaza nan akwai zabaniya akwai mala'ikun da su kuma aikin su kenan su yi cikin ɗin kaza magana ce ta al-iman wal amal salih ba wanda zai tambaye ka wani abu wannan shine magana to kaji shi kansa shi kansa siradin tsallake shi saurin tsallakewar ba wani abu bane wanda fa'ida ne ko kuma wani a'a saurin tsallakewar kuma yana daga cikin gurare uku da annabi sallallahu alaihi wasallam ce yana tsayawa yace gurin in yazo kawai zaka ji abinda aka ce manzo Allah yana faɗa rabbi sallim sallim rabbi sallim sallim al'ummarsa sun zo an an an kamar yadda kaga an aikin haji an ba da boarding pass an yi wani ne an sa abin nan abin nan an sa jakunkuna akan layi ga jirgi nan an sauke matattakalarsa ana ta hawa to haka za a yi wannan layi da aka gwargwadon aikin mutum gwargwadon gaggawar tsallake saraɗin ko jinkirin tsallake shi ko kuma ma ya gaza tsallakewa da haka wanda ya zamanto jarabawarsa ba ta kai ya tsallake ba to ba zai tsallake ba Allah maɗaukacin zargi ka ba mu ikon tsallakewa Allah madaukakin sarki ya ce wa in minkum illa wariduha babu wani daga cikin ku face sai ya gangara ta wannan gurin kana ala rabbika hatman maqdiya ya kasance alkawari ne akan ubangijinka hatman na wajibi maqdiyan kuma abin hukuntawa an riga an zartar Allah ta'ala ya ce thumma nunajjil ladina taqaw to wannan shine zai dan kwantar da hankali Allah ce sannan nunajjil ladina taqaw muna tseratar da alladina taqaw waɗanda suka kiyaye dokokin Allah suka yi takawa wa nadharu zalimin fiha jithiya sannan za mu kyale azzalimai a cikin wannan wutar jithiya suna gurfane to kaga wannan shine fikihun da malai ya gaya ma can su fa yan wuta a kowane hali a gurfane suke akwai lokacin da gaba ɗaya aka gurfana a wajen mauki wajen hisabi amma bayan an yi sikeli ya nuna cewa ayyukanka na kwarai ne sirrin jayin miyagun ayyuka to akwai lokacin da an zo an tsallake siraɗi kai ka riga ka tsallake saboda kyawawan ayyukanka da imani to su azzalimai waɗanda suka zalunci kansu suka yi kafirci Allah ta'ala ce za mu tseratar da masu takawa ne kawai a wannan siraɗin wanda ba shi da takawa fa Allah ya ce wa nadaru zalimina fiha jithiya za mu bar kafirai azzalimai fiha a cikin tajithiyan suna gurfane rabi'an gaba ta hudu ahwalul usatil muwahhidin ahwalu usatu al muwahhidin to ina halayyar ina halin da masu sabo masu tauhidi su kuma za su kasance ga tauhidi ga sabo an fahimta na to kaga magana an yanzu an bar kafire yanzu an dawo gida to gidan ma kuma kaji usatul muwahhidin malam gajari an samu mai karfi na tauhidi amma kuma akwai wasu yan wata yan kura-kura haka to su kuma a wani hali masu sabo gashi dai ba su yi shirka ba sun ɗayanta Allah da bauta dukkan abin da ya kamata na tauhidi sun yi na abin da ya shafi ainihin wato tauhidi yanzu kawai sai dai sun yi wasu ayyuka waɗanda suke na sabo to su kuma wani hali za su kasance wa humul mu'minuna alladhina khalaqu amalan salihan wa akhara sayyi'a su ne mu'minan da sun yi ingausa khalaqu amalan salihan sun cakuɗa kyakkyawan aiki wa akhara sayyi'an wani kuma mummuna ma'ana wani mai kyau wani bashi da kyau fa'atau bi sha'airil islam amma fa sun zo da alamomi na addinin musulunci sun zo da sha'ira min sha'airil islam wa arkani sannan sun zo da rukunai na musulunci walakinnahum waqa'u bi ba'd al-ma'asi sai dai sun fada cikin wasu sabo sun fada cikin wasu laifuffuka wa qad zakara Allah ta'ala azaba ulaika al-usat tabbas ubangiji ta'ala ya ambaci irin azabar wa'annan masu laifin wa jaa dhikru ba'dihim ala lisani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ambatan azabar da za a yi wa wasunsu ya zo ta harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hadha al-matlab fihi fihi masail wannan abin neman to shi ma kuma a cikin sa akwai matsaloli na farko alladhina la yu'adduna zaka mala yace su ne waɗanda suke kin ba da zakka suna daga cikin al-usatu al-muwahhidin ga mutum ya zo tauhidi ba duk inda ake shirka bai yarda da ita ba a ce akwai malami kaza in yana zuwa saboda dan kasuwa ne ko dan mawadaci ne za a bashi maganin kariya da tsari da dafa'i da jalabi duk waɗannan abubuwan da ake yi na shirka duk bai ba bai yarda da su ba bai yi imani da su ba imanin sa ga karfi in ya shiga cikin wani ibtila'i a ce aje wajen malam wani ko an masata ko an yi kaza a ce aje a malam wani ai yana kaza yana kaza yana in aka yi za a gano waɗanda suka yi ce shi baya zuwa irin wajen wayannan malama akwai wanda za a gan shi mawadaci ne amma duk inda ake shirka baya zuwa duk inda ake tsafi duk inda bokaye suke ba layinsa ba ne duk inda yan tsubbu suke baya zuwa gurin in zai bude shagonsa kawai zai bi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a bude kantinsa in zai fara sana'a yana bincikar ya addini yace ayi kawai matsalarsa baya yana da kyashi baya iya bada haƙƙin Allah na zaka shi kuma nan ya faɗi Allah ta'ala ya ce in shekara ta yi lissafi na abin da Allah ta'ala ya bashi aro ya kula ya yi lissafi ya bada 1 over 40 shi kuma ta nan shaidanin sai ya biyo masa ya ƙiyaka ya kasa ka da shi a tauhidi to kuma ka san shi tauhidi kamar english da math ne yanzu idan yanzu mutum ya ci 7 credit a waye ko ne ko ba english da math yana da admission na'am to duk irin aikin da mutum ya yi je ba tauhidi to ba shi da admission a aljanna ba zai taba samun hayewa ba shi sa jarin da ya fi kowane jari tsada shine tauhidi shi sa mai lahallar ya gaya ma awwalu ma yajibu alal mukallafi tasihu imani kafin ya ce komai ya ce shi fa littafin nan nasa ba akan tauhidi zai yi shi ba zai yi shi ne akan abin da ya shafi tsarki alwala sallah da sauransu amma ka koma kan ka karanta ahalari fa ka gyara tauhidinka shi sa ya ce awwalu ma yajibu alal mukallafi tasihu imanihi to bayan imani ya gyaru ya zauna ya yi kyau sai kuma ya dora ya ce thumma ma'arifatu ma yuslihu bihi fard ainihi ka ahkamis salati was siyami waz zaka inji malam abdurrahman al-akhdari da haka tauhidi abu ne mai matukar tsada kar ka kuskure sa za ga annabi sallallahu alaihi wasallam baya kyalewa inda janibin tauhidi duk wata yar shirka shirka komai kankantar ta ko da shirkan nan daidai da jan kiyashi annabi sallallahu alaihi wasallam sai yayi hannunka mai sanda sai yayi kiliya hannun dama cewa a kula saboda in akwai ta in aka dora ta akan sikelin ka za ta nuna kuma sai ta nemi ta lalata hana ruwa gudu shi yasa duk bugawa a raya tauhidin kai zama baya rawa ka kafe kai da fata ya zama tauhidin ka baya rawa duk abin da zai warware imani zai warware tauhidi kar ka yarda da shi to yanzu gashi mutum ya je da tauhidi amma baya zaka to a wani hali wannan mutum zai tashi wanda ga jari ya je da shi na tauhidi amma fa ya hana zaka to sai mala ya ce allazina la yu'adduna zaka waɗanda ba sa ba da zaka az-zakatu min furudil islam al-kubra mala ya ce zakkan nan tana daga wajibai da farillai na musulunci mafiya girma wa hiya haqqul mal kuma ita zakkan nan haƙƙi ne na dukiya faman lam yu'addi zakatahu duk wanda bai ba da zakkar dukiyarsa ba uzziba biha da dukiyar za a yi masa azaba aljaza'u min jinsil amal ka kiyaye wannan ka'ida za ta taimake ka ko wajen tarbiyyar yara ka gwada wannan aljaza'u min jinsil amal an ce yaro ya ɗebo ruwa ya ki zuwa ya ɗebo ruwa babansa ya dawo aka gaya mai ba dukansa za ka yi ba me bai ba to yanzu ya dauki bokiti ya ɗebo ruwa in har za ka hore shi da bokiti ɗaya aka ce kawo sai ka ce ya yi sawu goma ike na waɗa za ka ce ka yi ɗaya to yanzu goma za ka yi ba dukansa kai ba zaginsa kai ba to yanzu gobe zai kwammace wani lokaci ma kila baka dawowa da wuri sai ya fara bacci wajen karfe goma a ce ai wane yau kin ɗebo ruwa ya kasashe shi an ce ka ɗebo ruwa da zuwa ka ɗebo ba to tashi ka je ka ɗebo yanzu da ya ɗebo ɗazu da yanzu da aka ce ya ɗebo wanda ya fi sauƙi to yanzu goban an ce ya ɗebo zai fi so ya ɗebo a lokacin da sai ya fi jin daɗi a makaranta sai ka ce yaro ya yi rubutu sai ya ƙi rubutu ba dukansa za ka yi ya na ce ka yi rubutu ba kai ba ai an sa da aiki a gida ai ka za to ba komai ba komai yanzu ko da nan za a tashi dai za ka zauna ko da minti talatin ne sai ka gama aikin yanzu goban ka ce saboda ba abin da ɗalibi yake irin ka tashi sauran ka ce ban da shi me kai makara to ai babu damuwa minti nawa ka kara minti goma to ba laifi sai kai karewa ban an tashi biya ga 'yan yara sun tashi za a ga yana kwalla ka duba da kyau za a ga yaro baya son haka ko ba ka ɗauka yaro ko babba ne yanzu baya so lokacin an ce za a tashe shi karfe ka za a ƙara masa lokaci ba tashe shi za a ga in babba ne dai ba zai kuka ba amma zai ta tsaki zai ta kunci ka duba hudu ba juma'a in aka ce za a tada sallah karfe ɗaya da kwata in liman ya ƙara minti biyar ka ga yadda mutane suke bija la baya baya ba shi da time management baya kula da time so zai da ka dan adam baya son wannan laifin da yake nan aljaza'u min jinsil amal in ka duba haka Allah ta'ala ke mu'amalantar mutane aljaza'u min jinsil amal yaro ya zo kafin a raba sai ya dauka sai a kwace kuma sai a raba ban da shi man ta'ajjala shay'in qabla awanihi uqiba bihirmani gobe sai ya koyi dangana ba dukansa zaka yi ka ɗauka ba a raba ba to kawo in an karbe sai a raba ba sauran ban da shi me yasa sai suka ce akwai ka'idar man ta'ajjala shay'in qabala awanihi wanda ya gaggawa ya yi riggajen hakuri kafin lokacin abu ya kokarin yi to hukumar da zaka yi masa shine ka haramta masa abu suna kawo wannan ka'idar mutumin da ya kashe mahaifinsa dan ya ci gado na farko dai ka hukuma ta farko ma baya cikin magada da ya yi haƙuri kila lokacin da ya yi ƙoƙarin kashe mahaifin nan nasa kuma ya yi nasarar kashewa dama baban nasa ba zai wuce wannan lokacin ba da ya yi haƙuri yana cikin magana amma yanzu tun da ya sa hannu ya kashe shi to yanzu uquba ta farko ma baya cikin magana man ta'ajjala shay'in qabla awanihi uqiba bihi hirmani da haka Allah ta'ala yana yi wa mutane aljaza'u min jinsil amal yanzu shi wannan da ya hada zakka dukiyar ce da ita za a yi mai azaba kuma kan ka dauka sai kuɗi kawai idan raƙuma misali dukiyar raƙumi ce ce gammo za ya ɗebo raƙuma a ranar tashin alkiyama idan sun kai guda dubu haka zai ɗauko suna ta kuka a wata ruwaya kuma aka ce kawai kwantar da shi za a baje shi a shimfiɗe shi a ƙasa kawai raƙuman na a ta turo su su ta bi ta kansa tattake shi na ƙarshe yana zuwa ƙarshe kuma na ƙarshen ne zai juyo ya sake dawowa ta kansa shi ma in ya biyo ya biyo suka biyo in su su dubu ne na dubun nan yana zuwa yana take shi sai kuma ya yi kwana haka za a yi masa zakar raƙuma ya hana to da raƙuman nasa za a gana masa azaba an fahimta to sai yake cewa faman lam yu'addi zakatahu duk wanda yake ya bada zakkar dukiyarsa da girma da arziki akai ta wa'azi yana jin haushin malamai saboda sun ce ya fitar da hakkin Allah saboda kawai sun taimake shi sun gaya mai mai Allah yake so akan dukiyarsa amma yana ta jin haushi ya ƙi yayi yayi burus yayi wa Allah ƙene mai Allah ya ce 1 over 40 daya bisa arba'in Allah ta'ala ya ce wannan ɗaya bisa ka san dai ba wanda ya baka shine ya ce to amma ɗaya bisa arba'in shekara ta yi ba naka bane da wane da wane shi ya baka arba'in ɗin gaba ɗaya kai dan adam da karfin hali yake shi ne fa ya baka arba'in din duka ya ce to kana ta kana ta juyawa kan ko ba da ba wani abu kake ba su kuɗi wato wasu abubuwa ne in suna aljihu ko da ba a kashe su ba akwai daɗi suna tare da kai aka ce shekara ta yi ya ce to bawan Allah kuɗin nan da na baka ajiya da wane da wane da wane ba su kashe da sai kuma mutum ya fara shawara ya Allah to ina ganin dai sai kuma shaidan ya zo mutum ya ta dabaru ya ta dabaru ya ta dabaru to wannan shine abin da malam ya ce daga cikin al'usat al-muwahidin abin da zai same su to za ka ji da farko sai ce wayanda suke hada zakka uzziba biha fi zalika al-yawm al-azim za a yi masa azaba a wannan rana mai girma wa qad akhbarat an-nusus nassoshi da yawa sun ba da labari anna azabahum cewa azabar da za a yi wa waɗanda suke hana zakka ala wajahaini ta fuska biyu ce fuska ta farko yumatsalu li sahibil mali malahu za a rikidar wa mai dukiya dukiyarsa su'uban za ta koma wani irin kumurtin maciji aqra wato macijin da ake kira aqra'u sun ce shi ne wanda ba shi da gashi a kansa saboda tsabar shekarunsa wannan ya fi dafi tsohon maciji wanda saboda tsabar tsufa da dadewa gashin da ke kansa ya koke ya koke la sha'ara ala ra'asihi an fahimta wanda suka ce saboda tsabagen dafinsa gashin kansa ya kode saboda tsabar dafinsa ya kuma yi shekaru da yawa wannan shi wannan macijin da ma'ana macijin da yake da masifaffan dafi saboda dafin sama gashin da ake dan gani akan maciji shi ba shi da shi sannan kuma wanda yake ya dade wanda za a ga a kasar Hausa ana ganin macijin ya dade ma yana rikidewa ya zama iska to irin wannan macijin shi ake kira akara lahu zabibatan sannan daga cikin siffar macijin lahu zabibatan yana da wasu dishe-dishe bakake a saman idansa wanda shi ma sun ce masana maciji suka ce wannan yana daga cikin mafi bala'i a cikin macizai zabiba shine wasu dishe dishe wa za ga wani dugu dugu haka a kansa nuqtatani saudawani haka suka ce nuqtatani saudawani wato wasu dishe dishe ne wasu zane zane ne zane zane ne bakake fauka ainai alhayya waɗanda za ka gansu a saman idanun maciji to macijin da yake da irin wannan siffar gashi dai a tsara ya fi kowane maciji dafi sannan kuma daga cikin siffarsa ta ban tsoro zabibata ne wanda shi ma yana daga cikin fitina a cikin maciji ya zama mai irin wannan siffar to kuma ba wai maciji ba ne dukiyarsa ce Allah ta'ala ya rikidar da ita ta koma masa shuja aqara lahu zabibata to irin wannan macijin fayudawwaku fayudawwiku unukahu ko fayu ɗauwaku unukahu shi za a rataya ma a wuya sannan shi macijin wa ya akuzu bilihizmatai sahibi lihizima shine nan mahadar bakinka ta nan da ta nan a nan yake zuba dafin nan yake tsara ya zuba dafin ya dawo nan haka aikin macijin kenan dukiyar mutum ce da ya hana zaka za ta rikide ta zama shuja'un aqra mai wannan siffar sannan gurin da mucijin za- sannan rataya masa shi za ya wuya yanda mutum yake rataya ko kila wani abin rataya a ce an rataya shi a wuya to haka ake rataya za a rataya wanda ya hana zakka ainihin wato wanda ya ki bada zakka abinda za a rataya masa kenan qala ta'ala ubangiji ta'ala yace wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum Allah yace waɗanda suke rowa waɗanda suke rowa game da abinda Allah ta'ala ya ba su na falalarsa ka duba fa inda Allah ya ga dama ba kai zai ba kuɗin ba sai ya ba wani ka shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yadul uliya khairun min al yadis sufla wai dan Allah da a ce kai kake bayarwa da a ce kai ake ba wanne yafi daɗi to yanzu kai baka gane ni'ima bace da Allah ya sa kai ne mai bayarwa yanzu da baka- baka farin ciki da ka shiga karkashin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yadul uliya inda Allah ya ga dama sai ya jarabce ka da bakin talauci kai ne wanda zaka je a yi- ka baya ka mika a baka sai Allah ya ce in kai ka zama a zo da request din kai ka zama mai bayarwa idan kuma ka ga masu nema sun matsa ma to ko kana fatan kai ka zama su ne ka zama kai ne wanda zaka zo kai asubanci ka jira mai gidan ya fito ka zama kai ne wanda za ka tashi kai maula kila a cikin jama'a saboda irin talauci da masifar da kake ciki da Allah ta'ala ya ma wannan ashe baka gode ba kuma Allah mai iko ne akan haka ka sani da haka da Allah ta'ala ya ɗauka ya baka jaraba ka yi kai kuma da aka hana ka Allah kai ma jaraba ka yi kai da aka baka ga za ka yi godiya ka kuma kula da haƙƙin dukiyar kai da aka hana ka ga za ka yi haƙuri to duk waɗannan abubuwan za a ga ba kowa ke cin wannan jarabawa ba Allah ta'ala ya ce waɗanda suke rowa suke fitar da do- wato suke fitar da haƙƙin Allah a cikin dukiyar da ba tasu bace ta Allah ce shi yasa a ƙarshen tashin alkiyama Allah ta'ala ce na hannu da risul arba wa man fiha Allah ce duk gaba ɗaya komai da gani zamu ga- zan gaje kaya na dama na wani shi yasa za ga ba wanda yake tafiya kabarinsa da dukiya ba wanda zai tashi ranar tashin alkiyama saboda tsiya da talauci tsirara mutum yake tashi ba takalmi ba mun karanta ba ko fatan uratan gurlan duk ina dukiyar da ka tara babu Allah ya- dama ta sace ya karba kayansa yanzu komai ya koma hannunsa shi yasa ya ta gaya ma lillahi mulku samawati wal ard lahu ma fis samawati wa ma fil ard ba wani abu naka manzo Allah ya ce dan adam yana ban mamaki ya dinga mali mali dukiya ta dukiya ta ina kake da dukiya ka manta yadda ka zo ko dan pant haka babu haka mutum ya zo duniya ko fatan uratan gurlan anan Allah ta'ala yayi maka riga yayi maka wando yayi maka arziki ka gina gida kai sa maka za ka ta Allah anan yayi ma kuma ran da zaka bar duniya haka zaka tafi ka taho da arzikin Allah hannu biyu amma za ka tafi kana nuna ban tafi da komai ba kun gani ya zama muku darasi kaga ko ka taba ganin hannun mamaci a dunkule a buɗe za a gan shi ya tafi kun gaba abin da ya ɗauka daga shi sai likafaninsa inda fi zalika la aya Allah ta'ala ya ce kada waɗanda suke yin rowa game da abin da Allah ta'ala ya ba su na falalarsa kada su taɓa tsammanin huwa khairan lahum shine yafi alheri gare su bal Allah ya ce a'a huwa sharrun lahum sharri ne gare su sharri ne gare su sai yutawwaquna ma bakhilu bihi za a rataya musu abin nan na haƙƙin Allah da suke rowa da shi yawmal qiyamati ranar alkiyama walillahi miratu samawati wal ard ko kuna so ko ba ku so gadan sammai da na da ƙasa gaba ɗaya na Allah ne wallahu bima ta'maluna khabir Allah mai cikakken sani ne mai kuma bada labari ne game da abin da kuka kuke aikatawa وهذا الطوق wannan ratayar ibaratun fassara ce ake maka an su'uban game da wannan macijin fi rikabihim da za a rataya a wuyansu kama fassara ha bi zalika annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bada labari da haka fa qala yace man atahu Allahu malan duk wanda Allah ya bashi dukiya falam yu'addi zakatahu bai bada zak- zakar dukiyar ba yake fitar da zakar musila lahu maluhu ko malahu yawmal qiyama za a rikidar masa da wannan dukiyar tasa ranar alkiyama ta koma shuja'an aqra lahu zabibatan wato maciji kumurci wanda yake ba shi da gashi a kansa ga shekaru saboda tsamar dafi sannan lahu zabibatani yana da wani dishe-dishe baki a saman idansa yudawwaquhu yawmal qiyama za a rataya masa da shi wannan macijin ranar kiyama thumma ya'khudhu bil hizmatayhi wannan macijin zai dinga kama gefen bakinsa ya ani shi da kaihi shine gefen baki thumma yaqul sannan macijin zai dinga magana yana ana maluka ana kanzuk ana maluk ana kanzuk sai karka samu damuwa karka dauka wani maciji ne daban dukiyarka ce da ka tara a kasashen waje da gida dukiyarka ce da ka taskace a bankuna dukiyarka ce da kai kaza kai kaza ana maluka macijin yana tsaransa yana ni ce ni ne dukiyarka ana kanzuka ni ne kanz ɗinka sun ce dukiyar da ba a ba da zakata ita ce kanz sun matala sannan sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan aya wala yahsabanna alladhina yabkhalun idza kana almumtani'u an ta'diyatu zakatihi dhahaban أو فضة فإن فإنها تصفه صفائها ثم تكوى بها جباههم وظهورهم وجنوبهم فيحيط به الألم من كل مكان to wannan ce da haka sai malam ya ce idan ya kasance almumtani'u an ta'ajiyata zakati wanda ya ki ba da zakkar dukiyar tasa sai ya zama zinare ne aw fiddatan ko azurfa ce ya hana yake bada zakar fa innaha ita ma ko kuma naira ce ko dala ko pound sterling ko euro ko riyal fa innaha tusaffahu safaiha su ne za a mai da su takaddu summa tukawwa ko tukwa biha jibahuhum to wayannan takaddun su ne za su wato su koma takaddu na wuta a dinga ɗana musu ana musu lalas da wannan takaddun na kuɗinsu ana ɗana musu a jibahuhum goshinsu wa zuhuruhum da gadon bayansu wa junubuhum da kuma gefen gefen su haka sasanninsu fa yuhitu bihi alam alam ya dan ya zama to raɗaɗi da zafin ya kewaye wannan mutum min kulli makanin ta kowane wuri قال تعالى وبنجي تعالى يجي يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمد عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون الله تعالى يتي يا أيها الذين آمنوا ya ku waɗanda suka yi imani inna kasiran min al-ahbar lalle da yawa daga cikin al-ahbar malamai malaman yahudawa su ake kira al-ahbar war ruhban da kuma ar-ruhban wasu malamai suka ce malaman kiristoci su ake kira ruhban ko kissisi ana kiran su ruhban ko kissisi ahbar malamai daga cikin yahudawa lalle da yawa daga cikin malaman yahudawa da malaman kiristoci fada-fada la yakuluna amwalan nasi suna cin dukiyoyin mutane bil batil da barna su dinga kirkiro wasu abubuwa su dinga tatsar mutane masu zuwa ibada wa yasudduna an sabilillah suna kange mutane ga barin tafarkin Allah sai Allah ya ce wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fidda lalle waɗannan da suke taskace zinare da azurfa suke taskace kuɗi wala yunfiquna hafi sabilillah ba sa ciyar da dukiyoyinsu a cikin tafarkin Allah fa bashirhum bi azabin alim Allah ya ce kai musu albushir da wata irin azaba mai radadi yawma yuhma alaiha ranar da za a yi musu lalas a dinga kona su ko yuhma alaiha a kona su a kanta fi nari jahannam a cikin wutar jahannama fatukuwa biha jibahu ko yuhuma alaiha ita dukiyar ta su a kona ta a cikin wuta ta zamanto ta kone ta yi zafi to da ita ce za a dinga yi musu lalas a jibahuhum goshin su wa junubuhum da gefen su wa zuhuruhum da bayan su hadha ma kanastum li anfusikum ana yi musu azaba ana kuma gaya musu wannan shine abin da kuka kus- kuka taskace kuka ɓoye wa kawunan ku fadhuqu ma kuntum taknizun ku ɗanɗana abin da kuka kasance kuna taskacewa kuna hanawa na ainihin wato zakka domin kamar yadda aka ce wasu malaman suka ce dukiyar da ba a bada zakkata ita ce kan to karkar mi gaggawa ina ganin an ce lokaci yayi zamu iya tsayawa anan abin da muka karanta ya zama daidai Allah shi ba mu lada kuskuren da muka yi Allah ta'ala ya yafe mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh